أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna 26 ga watan ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alif 443 wanda ya yi daidai da 27 ga watan hudu miladiyan annabi isa alaihi salam 2022 za mu ci gaba a yadda muka tsaya a cikin tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba gudanar da tafsiri a wannan masallaci mai albarka ga shi watan ramadana ya tafi abinda ya rage mana ɗan kaɗan ne wanda ya samu ya yi ƙoƙari ya bauta ma Allah ya rabauta wanda ya bari kuma kwanakinsa suka shige ba dole ya samu kansa cikin wanda za su samu watan wata shekara ba amma raja'in Allah shine Allah ya mana tsawon amin mu sake da san wani watan Ramadana din riski alkhairan da yake cikin watan gobe in Allah ya kai mu za mu rufe tafsirin alkur'ani idan Allah ya kai mu muna gayyatan kowa da kowa na nesa da na kusa na gari da na wajen gari muna gayyatan kowa da kowa idan ba mu manta ba mun tsaya a aya na 149 wajen da Allah Ubangiji yake bayani akan munafikai da kuma wato sakamakon da munafikai da su tarar ranar gobe kiyama a gurin Allah ta'ala mun karanta kiran da Allah Ubangiji yake yi ga duk wanda ya samu kansa cikin aikata manyan laifin Allah ya yi fishi Allah Ubangiji yana kiran sai ya tsarkake aikin sama Allah Allah yana shirye da ya karbi tubansa illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minina wa sawfa yuti Allahu al mu'minina ajran 'azima ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما Allah yana cewa menene zai amfanar da Allah cikin ya azabtar da ku ai Allah Ubangiji ya shirya muku gafara saboda kada ya azabtar da ku ne ya ba ku dama na gafara ku nemi gafara idan dai har kun tuba to Allah ba zai muku azaba ba ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما زام تاشي آية نريد أربعين ترى لرمى بسم الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما Allah ya ce la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawli Allah baya son bayyana wato mummunan magana mummunan magana na zance wato mutum ya bayyana mummunan abu akan wani illa man zulim sai dai wanda aka zalunce shi wato ana magana akan ga munafikan nan da Allah ya yi bayanin su kuma Allah ya tabbatar da sakamakonsu innal munafiqina fi darkil asfali minan nar abin da ya jawo musu shine sun yi ta'ajurfi ma Allah sun toye sun isu tuba har ya kai ga Allah ubangiji ya yi tajahur Allah ya bayyana sakamakon su karara ba tare da an boye ba to Allah sai ya ce la yuhibbullahu al-jahra min al-qawli illa man zulim a wani kira'an illa man zalama la yuhibbullahu al-jahra Allah baya san bayyanawa bis da mummunan abu min alqawli na magana illa man zulim sai wanda aka zalunce shi ma'ana Allah bai yarda kana furta mummunan alkaba'i ga dan uwanka musulmi ba ko kana mummunan addu'a ga dan uwanka musulmi ko kana ikirarin musiba ga dan uwanka musulmi Allah bai yarda da wannan ba Allah baya su illa man zulim sai dai idan an zalunce ka a'a idan an zalunce ka ka iya cewa Allah ya isa Allah ya bi min kajina Allah ya kwata min haƙƙina amma wannan ma ba ka zo ka yi ta faɗa-faɗa ka yi ta maganganu wanda sun kece ma abin da Allah Ubangiji ya maka wanda zai ba illa man zulim wa kana Allah sami'an alima Allah subhanahu wa ta'ala mai ji ne kuma aliman masani ne shine kamar yadda na karanta mana zaid ibn aslam da ibn abi ishaqa da wasunsu sun karanta shi da la yuhibbullahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man zalama wato idan aka ɗauki wannan fiskan Allah baya son aljahara bisu'i bayyana mummunan abu min alƙauli na magana illa man zalama in kuka ga wani yana irin wannan abin to sai wanda ya zama azzalumi sau da yawa za ka ga mutum azzalumi ne amma shi zai zo ya fashe da kuka yana ce an cuce shi an wulakanta shi wani Allah ya isa tsakaninsa da wani alhali kuma shi ne azzalumi don da ka samu aka ce wai bakin bakin me ake cewa wai dokin mai baki mai gudu ne ko da aka samu wani shine da rashin gaskiya amma zai kurmuta ihu ya tara maka jama'a ya ce kai ne laifi domin ya aiwata ka to Allah Ubangiji ba ya son wannan kaga wannan yana nuna mana kyawawan ta'asi abun koyi daga manzan Allah da Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira akwai babban abin koyi dangane da manzan Allah da duk wanda ya zama mumini menene babban abin koyi din mu duba irin umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nasihohin manzon Allah da wasiyoyin manzon Allah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut inda ka faɗi magana ka faɗi alkhair ko kai shiru a wani hadisin kuma yace wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim fin nari ko illa hasa'idu alsinatihim babu abin da yake kifa mutane da fisakensu a wuta sai abin da harcensu ya yi jinaya ya ɗanɗano musu ya jawo musu harce musiba ne jirahatu sinani la halci amun wala yultamu ma jarahal lisan in ka ci ji mutum da haƙori to wata ranar ciwon zai iya warkewa amma idan ka yi ma mutum miki da harcen ka wannan mikin ba zai taɓa warkewa ba har abada har abada malamai suka ce saboda hatsarin harce shi yasa aka masa marfi kwaya hudu ga leɓe ga wannan leɓen ga na sama ga na ƙasa ga haƙwara sun yi masa burki an tare shi sabila da hatsarinsa yana da hatsari harce shi yasa duk abin da zaka faɗa to ka auna maganan idan zaka faɗa sabila shi magana kibiya ne idan ya fita ba a dawo da shi idan ka yi ɗan dana sani ma to ɗan dana sanin ka fa bai amfani ka ba sabila da maganin ya riga ya fita shi yasa akwai yanayin da manzon Allah ya hana mutum yana movement wato mutum ya takaita movement a yanayin wannan waɗannan yanayin musamman lokacin da kake cikin fishi kar ka yadda ka yi magana lokacin da kake cikin fishi ka ja baki kai shiru musamman lokacin da wato kake cikin aka maka mummunan magana wani ya faɗa maka mummunan magana ya zage ka ko ka ya maka wani magana to kai shiru sabila da idan ka yi magana a lokacin daga baya kai ma sai ka zo ka yi nadaman da ba ka yi magana ba a'a ka bari sai daga baya ka dawo cikin tunaninka da hayyacinka ka natsu shikenan sai ka mayar da martani akan maganan idan wanda za ka yi martani ne idan wanda ba za ka yi martani ba ne yin shiru majahili shine yafi alkhairi ko yin shiru majahili shine yafi alkhairi saboda shi jahili kullum yana tsumburanka domin ya ga ka yi magana irin wanda ta dace da kamansa na jahilci shikenan sai ya yada ya ce ga halinka kai ma ai haka kake kaza kake saboda haka mu kula da harshen mu ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid duk abin da ka furta mala'iku biyu suna nan wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun akwai marubutan da suke gefen ka na kiru da munkar wanda kana in magana ana rubuta shi ana shiftansa kana faɗa ana rubuta shi shi yasa yanzu social media ya zama babban bala'i wanda bala'insa wato yana da girma ga jahili jahili wanda bai yi karatu ba a iya social media zai iya halaka ya zama dan wuta a iya social media duk abin da ka gani ka yada idan ka ga sharri ka yada idan ka ga abin da bai maka ba ka yi zagi ka yi ashar ka yi munanan maganganu ga duk wanda ka ga dama no respect kawai ba wani mutunci kawai zagi zagi zagi wai mutum musulmi ka yana zagi uwansa musulmi haka kawai yana kirkira kalma dan uwansa musulmi haka kawai wanda manzon Allah ya ce kufrun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci ne ka zare takobi kuma akan dan uwanka musulmi kafirci ne amma Allah haka da ka ga mutane har sayan wasu ake yi su zamo kawai zaji suke yi wai suna ba da kariya ma wani Allah ubangiji ya kiyaye mu saboda haka kar social media ya halakar da ku matasa kuma da hankalinku kar social media ya halakar da ku kaman iri na ni idan kaga ana zagi na ka bar ni a zage ni ni wallahi akwai aikin da bana sanin an karba aikin sai an zage ni kawai kwaman ka fito ka yi martani ka ce wane malam wane ya faɗi magana kaza wannan magana nasa ni na fahimci kaza ba dai fahimtan sa ba na kan wannan fahimtan shikenan yanda ka san ka zagi manzan Allah za a ciro makamai a kanka a yi ta zagin ka da iyayenka da kakanunka da malamanka da zuri'anka har abun ma abun mamaki kuma wa'innan ɗaliban su ne za su ce su ɗaliban ahlus sunna ne mu ne ɗaliban ahlus sunna amma zaran kawai na ce na saba da malam wani malam wanan nan kuma bi kulli ihtiramin da dukkanin mutuntawa na ce na saba da shi shi ma ya ce ya saba da shehina ya ce ya saba da babana ya ce ya saba da magabatana ni kuma ba ni da yancin da dan ce na saba da shi na fahimci kaza in na yi haka to ni na zama tsinanne na zama la'ananne a gurin mara tunani hasbunallahu wa ni'mal wakil mutane ba su da adalci ba su da adalci kila wanda zai yi maganan ka warware magana ka ce wane yayi kure wane bai daidai ba bai fahimci daidai ba cikin kazan kila wanda zai yi wannan magana bai aife ka ba ma a aife ya aife ka ba kila tsakaninku da shi tazara ne na wasu shekaru idan kuma a bangaren abin da ya shafi karatu ne idan zai ce ya fi ka a wani bangare to kai makila akwai bangaren da ka fi shi ko amma yadda ka san annabawa wallahi 'yan salafiya sun ji kunya da irin yadda suka mu ba mu zaci wai har ɗan salafiya za a zagi malaminsa ko ko za a yi magana akan malaminsa ma ya yi magana ba sabila da shi ya fara saba wa kowa ai duk wanda bai shirya ma a yi masa nakadi ba to ba zai yi nakadi wa mutane ba in nakattan nasa nakaduka wa in taraktahum tarakuka haka abu darda ya ce idan zaka na zaka na nakadi wa mutane kana warware maganar mutane to kai ma za a warware naka in ka bar mutane su ma za su barka al-imam al-hasan al-basri yana cewa na ga mutanen da ba su da aibi kwata-kwata amma da suka fara magana akan aibin mutane sai suka zama masu aibi na ga mutanen da ba su da aibi kwata-kwata amma da suka fara magana akan aibobin mutane sai su ma suka zama mazowa aibi to Allah baya son bayyana alfasha Allah baya son bayyana laifin wani dan wani ya yi laifi kuma ba makai aka yi laifin ba ina ruwanka na yaɗawa wa ya aike ka wa ya saka ka wa ya maka wannan dafan kawai ka kama yaɗa laifin wani kana bi gurbi gurbi kana ɓata shi kana neman gurin da zaka lalata mutuncinsa duk mai irin wannan ba ba ya gama da duniya lafiya ba kai jin ma misali a ce wani ya cuce ka ya zalunce ka to akwai salon da addini ya ce ka ɗauki mataki a kai an ce idan sa'anka ne tsaranka ne to za ka mayar masa da martani daidai ka ce wani azzalimi ne kuma ya cuce ni kuma wallahi Allah sai ya dimin kadina akwai nau'o'in wato salon maganan ma da aka ce mutum zai yi dangane da wanda ya zalunce shi akwai salon zai ce ya Allah ka kwata min hakkina a gurin wani ya Allah ka bi min kadina a gurin wani ba wai yayi ta auna masa ashar yana ce Allah ya tsine maka ya tsine ma uwanka ya tsine ma kakanka ya tsine ma danginku Allah ya wulakanta ku Allah ya sa ka yi hatsarin mota da sauransu wanda duk shine waki inda muke rayuwa a ciki ya ibadallah ya ibadallah akwai nau'o'in addu'o'i za ka ce Allahumma alaika bi fulanin ya Allah ga wani nan ya rike min haƙƙina ya Allah alaika bihi ya Allah ka kwata min haƙƙina a wannan duka nau'o'in addu'a ne Allahumma shaddid wat'ataka ala fulanin ya Allah ka, ka, kama wani sabila da wani ya hana ni haƙƙina sabila da duk wanda zai rike maka haƙƙinka yana da ikon ya baka kana da ikon ka yi addu'a sabila da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutlul ghani zulmun mutum yana da kuɗi ya rike maka haƙƙinka yana da ikon da zai baka haƙƙinka zalunci ne wannan ba laifi ka yi addu'a amma fa mutumin idan ya fi ka to akwai nau'in maganan da za ka yi ba wai kawai za ka yi ta maganganu ba ne ka ce Allah ya ce illa man zulim sai dai wanda aka zalunce shi sabiya da aka tun da kai an zalunce ka ga shi nan ga irin nau'in maganganun da za ka yi wannan wannan wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne mu iyar mu harcen mu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce mu da mu rage magana rahimallahu abdan kala khairan fa ganima aw sakata fa salima ko Allah ya ji kan bawan da ya faɗi alkhairi ya samu riba ko ko ya ja bakinsa yayi shiru shikenan ya kubuta Allah ubangiji ya kiyaye mu Allah ya tseratar da mu daga musiban zamani na'am إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا من جي إرن حاليا الله الله تيتي إن تبدوا خيرا إذا كوكا بيّن الخير أو تخفوه كوكا بوية شيء au ta'fu an so in ko kuka yi yafiya dangane da wanda ya muku ba daidai ba ma'ana Allah da ya ce wato idan azzalumi ya zalunce ka babu laifi ka bayyana ka ce wani ya cuce ni to fa gashi Allah ya ce idan da za ka yi haƙuri ka yafe to Allah ubangiji ya ce haka yafi so sabila da halin Allah shine haƙuri da yafiya idan ba don mu ma Allah yana yafe mana ba da ba mu kai ba idan ba dan Allah yana jin kanmu ba da ba mu kai ba saboda haka da za ka yi haƙuri ka ce ka yafe Allah Ubangiji baya son ka ce wani tsakanina da shi har abada babu yafiya a kan wannan ba halin mai ilimi ba ne mai ilimi idan an yi masa zai rinsa ido ko jahilat qaumuhu alaihi fa aghda wa akul hilmi da abuhul ikba'u in ji al-busiri yana sufanta manzon Allah ya ce jahilat qaumuhu alaihi mutanensa sun masa jahilci fa aghda sai ya kau da kai ya rinsa ya share ya basar wa akul hilmi duma abocin hakuri da abuhu ɗabi'an sadaka ga al-igba'u rintsawa ne ba za a masa abu ya ce zai rama ba ba za a masa abu ya ce zai ɗau fansa ba ba za a masa abu a'a yana bin al'amura a hankali a hankali kuma yana mayar da al'amuran sama Allah ba laifi in an zalunce ka ka nemi Allah ya bi maka kadinka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da'awatul mazlumi laysa bainahu wa bainallahi hijabun ko addu'an wanda aka zalunce shi ba yi da hijabi tsakaninsa da Allah kana addu'a Allah ubangiji zai amsa da'awatul mazlum a wani hadisin manzo Allah ce unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka azzalimi ko wanda aka zalunce shi sahabbai suka ce mun san yadda zamu taimaki mazlum amma ba mu san yadda zamu taimaki azzalimi ba mun san yadda zamu taimaki wanda aka zalunce shi ya zamu taimaki azzalimi annabi ya ce ku kama hannunsa ku hana shi zalunci ku kama hannunsa ku hana shi zalunci to yanzu zalunci fa ya yi tsoro ya yi naso ya yi yabanya ya bi ko'ina daban da a ƙasar najeriya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi bibiyan yadda al'amura suke kasancewa a ƙasar nan sai ka yi tunanin anya ma kuwa da a samu gyara a ƙasar nan astaghfirullah anya sabila da yadda aka mayar da al'umma kaman ƙasa ake takata nan nan immigration fa passport passport international passport kudin da ake international passport din 27,000 ne dubu ashirin da bakwai amma kwanakin baya kwali da ake buga international passport din akai ya karanci idan ka zo za ka kai wata ɗaya kana bibiya kafin ka samu abu a fitar maka da kwalin a baka amma yanzu kwalayen sun samu an ɓoye kwalayen sai ana fito da shi a ce idan kana bukata sai dai naira dubu naira dubu naira dubu hamsin da biyar dubu hamsin da biyar sai ka ninka kuɗin ka ƙara dubu biyar a kai sai ka ƙara dubu talatin a kan ainihin kuɗin kawai tun daga can ne an riga an buga an riga an buga abubuwan shikenan kawai kowa zai ce to ga nasa ni na kama kwaya ɗari biyu ni na kama kwaya ɗari biyu kawai kowa zai kakkama a kakkama a kakkama sai ya zamanto kai idan za ka yi international passport dama lokacin da ka je kana maganan a yi maka renuyin ko ko a yi maka sabo kila tafiya ya kama ka ne to shikenan za ka cire kuɗi ko nawa ne ka biya saboda zalunci saboda zalunci aikin gwamnati sai dai ka cire kuɗinka ka saya wai za ka ga ɗan siyasa mai wakiltan ku domin ya kawo muku aiki sai ya cire kuɗi ya saya aiki sai an cire kuɗi an saya aka ji ɗan siyasa ne da kansa yake bugun kirji kuɗi nake cirewa na sayi ayyukan to yaushe shin hanci da rashawa zai kare a ƙasar nan zalunci ya kai iyaka ya kai matuka ya kai matuka kullun na sama zaluntar na ƙasa suke yi wallahi tallahi na faɗa muku ba za su zauna lafiya ba fa kuma mafi yawa bala'o'in da muke ciki bala'in da yake kansu ne yake shafan mu sabila da mene sabila da inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta ko wata kufi ta nata la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ba iya wanda suka yi abin zai zai shafa ba har mu al'amarin zai shafa za a je a kama mutane a kashe sai a tarar da akwai dumu-dumu na hannun waɗanda su ne hukumomi wasu a samu hannun sarakuna dumu-dumu wasu a samu hannun 'yan siyasa manya-manyan 'yan siyasa da suke kan makamai dumu a ciki wai menene wai waɗannan 'yan siyasan su ma suna da percentage ana mayar musu da wani abu cikin kuɗin fansa da ake karɓa ko ku suna kai ma waɗannan 'yan ta'addan wani abu suna saya su ma suna samun percentage a kai kwanan nan fa babban jami'in gwamnati a ƙasar nan aka kama shi ana zarginsa da hannu dumu-dumu cikin sai da miyagun kwayoyi wanda su ne suke kula da wannan bangaren wanda su ne a ainihin fadan shugaban kasa amma aka same su da irin waɗannan abubuwan to wai sai ka tambaya yaushe kasan mu da ta fita cikin wannan kukumin halin a kanmu ko a kan ƴaƴanmu ko a kan wane ya Allah ka bi mana kadunmu ya Allah ka tausaya mana ya Allah duk wanda suke son su raunata mu ya Allah ka kaskanta su duk wanda suke irin wannan zalunci ya Allah ka hana musu wannan zalunci Allah ka kama hannunsu ka daure ka hana musu ka tabus albarkan manzon Allah amma wallahi tallahi muna cikin damuwa wallahi kasan nan muna cikin damuwa sai dai Allah ubangiji ya kawo mana dauki ta ko ina ne albarkan manzon Allah in tubdu khairan aw tukfuhu idan kuka bayyana alkhairi ko kuka boye aw ta'fu an su'in ko kuka yi hakuri akan mummunan abin da aka muku fa inna Allah kana afuwan qadira Allah ubangiji mai afuwa ne kuma qadiran shi ma yana da iko idan ka yi laifi ya kama wanda kace ba da ka yafe masa bato kai ma idan ka yi laifi Allah yana da ikon ya kama ka akan laifin da ka aikata saboda haka ba halin mutanen kirki bane su ce ba zan yafe ma wane ba ba zan taba yafe ma wane ba ba halin mutanen kirki bane an ce jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali Zainul Abidin wani ya taba zuwa ya mare shi da ya mare shi da ƙarfi sai ya juya masa ɗayan gefen ya ce kamari nan ma sai ya sace marinsa da ƙarfi jikan manzan Allah sai ce to kaje na yafe maka ina kunyar ranar alkiyama na zo da wani gurin Allah ina ƙaransa Allah zai karɓa min haƙƙi na a gurin wani ina kunyan Allah ranar alkiyama na yafe maka kaje kawai wannan shine al'afu wal ihtimal kuma babban afuwa shine al'afu inda al-maqdira lokacin da kake da ikon da zaka rama abin da aka maka kai kuma ka yafe kila kana da mai gidan da yayi ta maka abubuwa na hasada da gaba da kashi da sauransu kai kuma ka zo ka girma shi ya zamo yana karkashin ka to ba za ka ce kawai ai he na rama ai ya min kaza ya min kaza ba ka tausaya masa shi kansa ka ɗaukaka shi yana kasancan azaban da aka azabtar da shi da shi da ɗabi'an da ya maka ne a baya kai kuma sai ka tausaya masa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin junanku idan mutum ya maka laifi ba za ka ce shikenan ni ba zan iya haƙuri ba ko ku Allah ya tsine masa Allah ya walakanta shi Allah ya tozarta shi Allah ya sa ya yi gobara Allah ya sa duka wannan haramun ne ma haramun ne duk abin da ɗan adam ya maka to ka bar shi da Allah idan ba za ka iya yafewa ba bar shi da Allah ka roƙi Allah ya karɓa maka idan abin ya shige haka kai shi ƙara kotu amma idan ka ɓata shi a gurin mutane to da ka zo da wannan nauyin ɓata shi da kayin a gurin mutane ranar alkiyama kuma Allah ubangiji sai ya kama ka akan haka ya ishe mu ishara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda duk abin da ya ce a masa za a masa shi ne wanda daidai da ƙwayan zarra ka ji kashi a zuciyanka dangane da janabin manzan Allah jininka ya halatta ƙwayan zarra ka ji kashi ka raina manzan Allah jininka ya halatta wani ya ce da a ce da a ce wani daga cikin 'ya'yan maulana shek bahiru ya ce ya yi wani misali mai ƙarfi mai kama zuciya sai diba shi shek bahiru ya ce da a ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana zazzabi ka zo kana faɗan zazzabi kana annashuwa a fiskanka to ka fa kafirta fa ka zo kana faɗan ai zazzabi ne kana annashuwa to ka kafirta kawai to amma shi ne aka masa duk irin laifin da akan wannan laifin babu irin fansan da Allah ba zai iya ɗauka ba ya ce ya yafe kuma ta yaku ya kau da kai kuma Allah Ubangiji kau da kan da yayi yasa dole Allah ubangiji ya yace wannan abu a ka'idan Allah da sunnan Allah baya daga kafa akan manzon Allah amma idan manzon Allah ya ce ya ji ya yafe to shikenan babu abin da Allah ubangiji zai yi kawai sabila da haƙƙin na manzon Allah ne akwai wanda annabi na cikin sahabban sai zo ya shaƙe shi yace umbitu annabani abdul muttalib qaumun mutlun an bani labari banu abdul muttalibi mutane ne masu rukon bashi ba su biyan bashi haka ka biya ni bashi na da gatsali yake faɗa wa manzon Allah sidna Umar ya zare takwabinsa zai sara kansa annabi sai ba karka yi haka ya Umar ana wa huwa ahwaju ilayka min ghairi hadha da ni da shi muna buƙatan wani abu ne a gurinka ba irin wannan ba ba ka zara takwabi ka ce da ka kashe shi ba ta'amuru ni bi husni taqadi ka umarce ni na biyan bashi yanda ya kamata wa ta'amuruhu bi husni mu'akhaba shi kuma ka masa umarni in zai karbi bashi ya gyara ba haka ake karban bashi ba annabi ne fa yake wannan abin fa kuma annabi bai kara komai ba iya wannan annabi sai a nemo bashin bashi aka biya shi bashin har ya je zai fita sai ya dawo ya ce bashin nan fa kwana bakwai muka yi yau kwana biyu na zo kuma na yi haka ne domin na ci zarafinsa amma sabila da haƙuri irin nasa bai ma mayar da statement ya ce ai kwana kaza muka yi ba kuma har ya je zai fita annabi ya ce a kira shi ya zo annabi ya ce a ƙara masa wani abu akan bashinsa sabila da sayyidina Umar ya razanar da shi sallallahu alaihi ya wasallam ce wallahi kai annabi ne ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam haƙuri haƙuri ba a taba ƙura haƙurin manzan Allah ba ba wanda zai iya ƙura haƙurin manzan Allah gwargwadon yadda ka zo masa da jahilci gwargwadon yadda zai ma- zai maka da haƙuri da afuwa Allah ya ƙara mana sansa Allah ya sa muna kwaikwayon halayensa albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah a wani ayan Allah ya ce wanda ya yafe aka cuce shi ya yafe wa aslaha ya nemi ma a sulhunta fa ajruhu ala Allah ladan sa yana gurin Allah a cuce ka ba wai kaskanci bane idan mutum ya cuce ka kai kuma ka zo kana neman ku shirya ba laifi bane ba kaskanci bane wane ya cuce ni to na yafe ka zo kawai ni sulhu mu shiga wani rayuwan daban a bar wannan kawai saboda Allah ubangiji baya son kuna gaba Allah baya son la tabagadu wala tanajashu ko kar kuna gaba kar kuna bibiyan junanku da makirci wala tadabaru kar kuna bibiyan asiran junanku domin ku tozarta junanku wala ya bi ahadukum ala bai'i ahadin kar ɗayan ku ya je wani na cikin kasuwa ya zo ya kama kasuwan wani bai gama kasuwan ba ku ji fa koyarwa irin na musulunci Sallallahu alaihi ka je kasuwa ne ka samu ina cinikin wannan waya din ban gama ciniki ba to ba za ka ma za ka sai wannan waya ba. sai ka jira ni na gama in na gagara sai kai kuma sai ka zo kai ciniki haramun ne kai ciniki akan ciniki to koyarwar musulunci yana da kyau ba abin da ya kai kiyam kiyam na koyarwar musulunci ba yi da ba wani abin da yake daidai da wannan abu inda kuma za mu samu halayen musulunci da mun huta wallahi da da mu samu halayen musulunci sai an rasa matsalan da da a warware shi a majalisar ɗinkin duniya kawai halayen musulunci kadai mu ɗauka muna amfani da shi to sai an rasa matsaloli sabiya da rashin halayen musulunci shi ya jawo duk bala'o'in da muke ciki Allah ya kiyaye mu innal ladina yakfuruna إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا إن الذين إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الله يتي أن داو مغانا أكن يهود da nasara da da a baya an yi magana akan munafakai da halayen munafakai to yanzu kuma za a dawo magana akan yahudu da nasara waɗanda suka ga gaskiya ƙarara suka ƙi su yi imani walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi al kafirin بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب so yanzu an dawo magana akan yahudu da nasara innal ladhina yakfuruna billahi wanda suka kafirce da Allah suke kafircewa da Allah wa rusulihi suke kafircewa da manzannin Allah wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi suna son su raba tsakanin Allah da manzanninsa wa yaquluna suna cewa numinu bi ba'dhin za mu yi imani da shashin annabawa wa nakfuru bi ba'din kuma za mu kafirce da shashi wa yuriduna an yattakhizu bayna zalika sabila suna son su samu wani sabilan tafarki tsakanin imani da kafirci yahudawa kenan suka kafirce da annabi isa alaihi salam suka kafirce da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nasara suka kafirce da annabi musa sannan suka kafirce da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka kiyarda da annabi suleiman suka ce masa matsafi ne annabin da yahudawa da nasara duka suka haɗu suka gaskata shi annabi ɗaya ne shine annabi ibrahim anna musulmai sun gaskata yahudu suna ce annabin su ne nasara suna ce annabin su ne Allah ya ce mana ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima annabi ibrahim ba ba yahudi bane ba ba nasare bane walakin kana hanifan musliman addinin sa addinin musulunci addinin da Allah ya turo annabawa da shi gabaninsa kuma baya cikin mushrikai to Allah ubangiji yace waɗannan innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wanda suka kafirce da Allah da manzannin Allah wa yuriduna an yufarriqu suna son su raba tsakanin bainallahi tsakanin Allah wa rusulihi da manzannin Allah wani irin rabawa su ce sun yarda da wani annabi ne su ce ba su yarda da wani annabi ba ne sun raba tsakanin Allah da manzanninsa annabi Muhammadu manzan Allah ne idan ka ce ba ka yarda da annabi Muhammadu manzan Allah ba ne ka raba tsakanin annabi da Allah sabila da annabawan su ne suka zo da shari'an Allah da suka zo da shari'an Allah sai ka ƙaryata su da ka ƙaryata su wa ka ƙaryata Allah ka ƙaryata su sabila da su abin da suke zuwa da shi suna zuwa da shi ne daga gurin Allah kai tsaye wa yuriduna an yufariqu bayna Allahi wa rusulihi kaga anan zai iya shigowa waɗanda zai waɗanda za su nace maka su ce wallahi idan ka zo karka na hada tsakanin Allah da annabi hada Allah da annabi shirka ne a haka wasu suke faɗa ba kana ce dan Allah dan annabi a a a karka hada Allah da annabi kai dai dan Allah kawai abin saboda Allah da annabi kai a yi tsawa wa mai bara dan Allah da aka ce karka hada da manzan Allah wannan wani irin ke kashewan zuciya ne kai ma za ka shiga cikin yuriduna an yi faru wai yuriduna an yi faru ku bain Allah wa rusulihi za ka raba tsakanin Allah ne da manzan Allah yanzu idan na ce Allah da annabi na yi shirka kenan a kiran sallah sai na ce ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah a ikama sai na ce ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah a tahiya sai na ce attahiyatu lillahi a can na ce assalamu alayka ayyuhan nabi ah ga duk ayoyi a qur'ani Allah bai raba tsakaninsa da annabi ba wa atiu Allah wa atiu rasula man yuti rasula faqad ata Allah الله ورسوله أحق أن يرضوه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إن الذين يؤذون الله ورسوله waye ai tunda Allah ya ce warafa ana laka zikiraka to duk yanda aka ambaci Allah to ana jiran a kira sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ce Allah sai a ce Muhammad da suke ce ba a hada sunan Allah da Annabi a je masallacin Madina mana a gani a je masallacin Makka mana a gani ko ina da ka ga Allahu Muhammadu Allahu Muhammadu Allahu Muhammadu Allahu Muhammadu a hasiduhu mut'inna an shaka an kadu fa ha huwa fi dunya wa fi dini sayyidu da hashirka minhu al-mashrafiyya eh muhannad wa rumhum rudainiyun wa sahmun musaddadu ai ko ina kaje yanzu sunayen Allah din nan wanda suke cikin dalailul khairati kwaya ɗari din nan ko ai sunayen manzan Allah nan kwaya ɗari ɗin nan wanda suke cikin dalailul khairati ba suna kare kwaya ɗari biyu wanda suke ce ɗari biyu ne ko wanda suke cikin dalail ba suna cewa ba wani sunayen annabi da ya tabbata kwaya biyar ne Muhammadu Ahmadu Hamidu Mahi da sauransu wanda dai suka zo idan ka je Madina yanzu sunan annabi kwaya ɗari biyu nan da ke cikin dalailul khairati kaf a masallacin Madina sai kaga waɗannan sunaye kaf sai ka gani a rubuce a rubuce waye ya isa ya raba tsakanin Allah da manzon Allah kuma ai ko cewa da zaka yi na rantse da Allah da annabi ba laifi bane ai cewa da kai ka rantse da Allah da annabi ba fa kana rantsuwa da annabi ne a kashin zatin kan annabi ba fa a'a ka hada Allah ne da wanda Allah yake so ba Allah na san manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai to na rantse da Allah na annabi eh na rantse da Allah da annabi sabila da Allah wa rasuluhu Allah wa rasuluhu ba a raba su saboda haka ku bar raba tsakanin Allah da annabi ku bar koran masu bara dan sun ce a basu dan Allah dan annabi mu duk mai baran ma da yake so mu bashi to wallahi ya zo ya ce a basu dan annabi wallahi yanzu za mu yi ta baka mu yi ta baka mu yi ta baka mu yi ta baka kuma idan aka ziga ka ka zo ka ce mana dan Allah tselele kana jin wai kai ka girman kai ba zai sa ka haɗa Allah da annabi ba ba za mu bayar din ba za mu bayar ba in mun je kiyama ka faɗa ma Allah mun yi ba wallahi tallahi nau'i ne na munafunci da raina manzan Allah raina annabi ne ba ni dan manzan Allah annabi Allah shi ya ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihi wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum mustaghfirun Allah ba zai musu azaba ba dan me wa anta fihim saboda kana cikin su ya rasulullah dan wa aka yi dan wa aka ci mana azaba saboda shi wa'izul bagdadi yace walau lahu uzibna wa kam narkabun nahaya ba dai shi ba da an azabtar da mu so nawa ana hana mu muna hawa kan abin da aka hana mu mu aikata Allah ya kiyaye wa yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila suna son su samu wani sabilan wato wani wani wani tafarki tsakanin imani da kuma ƙaryata sauran ƙaryata annabawan Allah eh Allah ubangiji ya kiyaye mu na'am ulaika humul kafiruna haqqan duk wanda za su gaskata wasu manzanni su karyata wasu manzanni to kafirai ne tsantsa ba musulmai bane idan ka ce kayi imani da annabi wane baka yi imani da annabi wane ba to rashin imanin ka da annabi wane ya jawo maka kai kafiri ne ka kafirce ma Allah kuma ka kafirce ma annabin da kai imani da shi saboda babu annabin da bai bada labarin manzan Allah ba babu shi ma madad fatratun minar rusuli illa basharar qauma habi kalam biya'u tataba habi kal usur wa tasmu bika aliya'u ba'daha aliya'u kowani zamani sai annabin wannan zamanin ya musu labarin manzan Allah ba wanda bai san manzan Allah ba su ma sun sani saboda girman kai ne da ashararanci da kuma batan da Allah ubangiji ya batar da su shikenan sai suka ki su bi manzan Allah ula'ika humul kafiruna haqqan wanda suke imani da shashin manzanni su kafirce da shashi kuma suke raba tsakanin Allah da manzanninsa kuma suke so su samo wata ƙungiya a tsakanin raba Allah da manzanninsa da kuma tsakanin imani da wasu annabawa da rashin imani da wasu annabawa to Allah ubangiji ya ce waɗannan su ne kafirai tsantsa tsagwaron kafirai wa atadna lil kafirina azaban muhina mun tanada ma kafirai azaba na wulakanci Allah ya kiyaye mu na'am والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم الله أجورهم وكان الله غفورا رحيما Allah ya ce wallazina amanu billahi wa rusulihi wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzannin Allah walam yufarriqu baina Allah walam yufarriqu baina ahadin minhum basu raba tsakanin ɗaya daga cikin manzanni ba آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إيه؟
لا نفرق لا نفرق بين أحدهم من رسله من رسله وقالوا سمعنا غفرانك ربنا وإليه
to duk wanda bai raba tsakanin manzanni ba bai raba tsakanin manzanni ba to ga sakamakon sana zirin annabawa gaba ɗaya ka riga ka yi imani annabawa su guda dubu ɗari da dubu ashirin da hudu wasu kuma sun ce la ya'lamu adadahum illa Allah manzanni su guda ɗari uku da goma sha uku ko da goma sha hudu eh ulul azmi guda nawa guda hudu wanda aka ambace su a qur'ani guda ashirin da da biyar ko to waɗannan manzanni gaba ɗaya ka yi imani da su su dama annabawa annabawa ba ba a ma sassan su ba da yawa Allah ne ya san su minhum man qasasnahum alayka wa minhum man lam naqsushum alayk akwai wanda aka bada kissan su wa manzan Allah akwai wanda ba a bada kissan su manzanni kuma gaba ɗayan su su ne wanda Allah ya turo su yace idan kun zo ku faɗa wa mutane ko annabawa ne kuma kun zo da shari'a daga guri na ni Allah su kuma annabawa da aka turo su idan dai wato kowane annabi manzo ne a kowane manzo annabi ne kullu rasulin nabi walaisa kullu nabiyyin rasul kowane manzo annabi ne ba kowane annabi ba ne manzo sabila da akwai waɗanda Allah ya turo su ya ba su yake musu wahayi amma Allah bai ce su isar wa mutane ba kawai tsakaninsu da Allah ne wannan su ne al'ambiya an gane ko innal ladina amanu billahi wa rusulihi wannan suka yi imani da Allah da manzannin Allah wallam yufarriqu baina ahadin minhum basu raba tsakanin ɗaya daga cikin manzanni ba basu ce numinu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din ba basu faɗa ba Allah ya ce ulaika sawfa yutihim ujurahum waɗannan kan Allah zai ba su ladaddakin su wa kana Allahu ghafurar rahima lallai Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai yawan jin kai ne Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu na'am يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصائقة بظلمهم ثم اتخذوا الإجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا الله يشي يسألك أهل الكتاب أهل الكتاب سنة تنبينك سنة تنبينك an tunazzala alaihim kitabun a saukar musu da an tunazzala alaihim kitaban a saukar musu da littafi minas sama'i daga sama cewa suke yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su gaskata manzan Allah ba sai yanzu yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam an ga ya tashi sama da ya tashi sama ya je ya dawo da littafi irin na Musa kamar yadda Musa ya je ya zo da attaura a dunkule to dalilin da zai ta su gaskata manzan Allah kenan amma idan ba haka ba ba za su gaskata manzan Allah ba ko kuma idan ya isa ya nuna dutse ya dutsen ya zama zinare su yi ta haƙan zinarar su rabu da talauci to da su gaskata shi ko kuma idan ba haka ba a yi musu ruwan wuta kawai daga saman ruwan duwatsu kawai kafiri akwai taurin kai yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama' ka saukar musu da littafi daga sama a dunkule dama sun ce wa qalu laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida ko me yasa ba za a saukar masa da alqur'ani a dunkula ba Allah ya ce wa zalika linuthabbita bihi fu'adak min yi haka ne domin mu karfafa zuciyanka mu tabbatar da zuciyanka faqad sa'alu Musa Allah ya rarrashi annabi ya ce ai sun tambayi Musa akbara min zalika abin da yafi haka faƙalu sai suka ce wa musa arina Allah nuna mana Allah magan shi kiri da kiri sun roƙi annabi musa su ji maganan Allah Allah ya ji yadda su suka ji maganansa sai suka ce a'a a haka ma ba su yadda ba sai sun ga Allah kiri da kiri kaga rashin kunyan ya kai rashin kunya Allah ya ce fa aka zata kuma sa'iqatu bi zulmihim take aka saukar musu da tsawa Allah ya saukar musu da tsawa saboda wannan zaluncin da suka yi da ta'addi da suka yi ga annabawa sun mattakazu al'ijla min ba'di zalik ko sun mattakazu al'ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat sannan sai suka rike dan maraki bayan kuma hujjoji ya zo musu daga Allah annabi Musa alaihi salam ya je karbo littafi kafin ya dawo kawai sai suka kama bautan dan maraki suka kama bauta ma dan maraki وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يامركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة كو عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أما بأس دشي بلا تبابور متوابا سكتي أنونا مسوى الله daga baya suka bauta ma dan maraki Allah ya ce fa afauna an zalika muka zo muka yafe musu wannan laifin bautan dan marakin ma sai muka ce musu su shiga kofan baitullahi al-maqdis saboda neman gafara suna ce hittatun wa qulu hittatan naghfir lakum khatayakum ko hittatun duka kira'an sun zo fa sanazidul muhsinin fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum anzalna ala alladhina zalamu rijzan min as-samai an yafe musu aka ce su shiga kofan madinatu al-eliya Kudus kenan suna cewa hittatun hittatun ya Allah a gafarta mana a gafarta mana sai suka shiga suna cewa hindatun hindatun a ba mu kayan marmari a ba mu kayan gona a ba mu kayan gona ma'anan hindatun hindatun kenan farko na an zalika muka yafe musu amma sai suka ci gaba wa ataina Musa sultanan mubina mun ba mu annabi Musa sultanan hujja mubinan bayyananne shine abin da aka bashi na littafin at-taura da abin da aka bashi na manya-manyan mu'jizozi mu'jizan sanda mu'jizan hasken da ke fito da shi wanda Allah jidu ya faɗa mana a alqur'ani wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakka'u alaiha wa afushu biha ala ganami wa li fiha ma'arib ukhra qala alkiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudhha ولا تكف سنعيدها سيرتها الأولى وادمم يدك إلى جناهك تخرج بيداء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا wannan dai mu'jizozin da aka bashi din to shine wa ataina Musa sultanan mun ba mu annabi Musa hujjoji mubinan bayyanannu da mu tsaya anan sai gobe ranar rufewa idan muka zo sai mu maimaita aya sai kuma mu yi addu'ar rufewa insha Allah abinda da daidai Allah ya mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana na'am ne ya ce Allah ya ƙara ma lafiya amin shin akwai wani matsayi da wali yake kaiwa Allah ya bashi kun faikunu duk abin da ya tambaya Allah ya masa akwai wani matsayi da waliyi yake kaiwa Allah ya bashi kun fai kunu da akwai wannan akwai matsayin da waliyi yakan kai Allah ya bashi idan ya ce Allah ya yi abu sai ya yi abu akwai wannan matsayin wannan matsayin shine rubba ash'asa akbara ko zi tamraini madfu'un bil abwabi law aqsama ala Allah la abarrahu hadisi ne na muslim na bukhari ma akwai mutumin da zaka gan shi kora-kora duk kora ya lullube shi kansa duk a cucure zaka gan shi daka-daka ko kusa da kai baka so ya zo in ya zo kofa ma koran shi ake ya bar kofar nan ya bar kofar nan amma Allah ya ce lau aqsama ala Allah annabi ya ce lau aqsama ala Allah da zai yi rantsuwa ma Allah la abarra da Allah ubangiji zai kubutar da rantsuwa da a cikin bazara zai rantse ma Allah ya ce sai a yi ruwan sama to yanzu yanzu Allah zai saukar da ruwan sama saboda tsakaninsa da Allah akwai alkunya Allah yana jin kunyan ya rantse bai biya masa bukatansa ba wannan ai duka ya rauka ne a bashi ma'anan kun fai kunu kenan idan an ce kun fai kunu a haƙƙin Allah shine samar da halittu da rasar da halittu idan an ce kun fai kunu a haƙƙin waliyi shine taskhiri Allah ya sakkare wa mutum wani abu kamar yadda aka sakkare wa wane ne ibn barkhaya wannan waliyin na zamanin annabi Sulaimanu ko qala allazi indahu ilmun min alkitabi ko wanda yace yanzu yanzu zan kawo maka gadan kafin idan ka ya kyaftawan idan ka ya abin nan kuma ya zo da gadan take wannan duka taskere ne wannan duka cikin kun fa yakunu ne eh wannan ba kuma yana nan hadisin nan na na na, na, na har yanzu na, na, na Bukhari ne ko wanda wanda wanda Abu Hurairah aka ruwaita daga Abu Hurairah من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي, أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه هزوا كرشيتي ولئن سألني والله إن يروكيني لأعطينه ذنباش ولئن استعاذني إذن ينام ترينا والله لأؤذنه ذنقريشي kaga wannan shine in ya roƙa a bashi in ya ce kar a bari a bari wannan shine kun fa yakunu a dai a dai urfi na in ana magana a haƙƙin wanda ba Allah ba kaman ana magana a haƙƙin waliyyai Ibn Taymiyyah ya kawo cikin Majmu'ul Fatawa ya kawo cikin mujalladi na uku shafi na ɗari uku da saba'in da bakwai ya kawo ruwayan da aka labarto daga Shehu Abdul Qadir Jilani eh ibnu taymiya ya kawo cikin majmu'ul fatawa mu ji abinda ibnu taymiya ya nakalto ruwaya daga abdul qadir al-jilani kuma abdul qadir al-jilani din a mafarki aka ganshi ya bada labarin amma har ibnu taymiya ya kai ya kafa hujja da labarin da hadisin da aka karbo ta daga mafarki a gurin wali barin anillahi shi abdul qadir al-jilani din shaku abdul qadir al-jilani din ya bada labari ne akan Allah a mafarki wani magana ya faɗa ya ce haka Allah ya ce shi shehu abdulkadir jilanin a mafarki shi ko ibnu taimiyya ya ɗauko wannan maganan ya gaskata wannan maganan ya kafa hujja da shi haddathani abi an muhyiddin ibn nahafi annahu ra'a shaykha abdulkadir jilani wa huwa yaqulu ikhbaran anil haqqi ta'ala man ja'ana talaqainahu min ba'idin wa man tasarrafa bihawlina alanna lahu alhadida ومن اتبع مرادنا أردنا ما يريد ومن ترك من أجلنا أعطيناه فوق المزيد نعم شو عبد القادر الجيلاني ne yake faɗa ya ce haka Allah ya faɗa in ji shawa abdulkadir jilani Yalla.
ya faɗa ta mafarki kuma ibnu tamiya ke kafa hujja da ita maganan shine man ja'ana wanda ya zo mana talakai nahu zamu gamu da shi daga nesa zamu so shi mu kaunace shi tun kafin ya iso wa man tasarrafa bi haulina wanda yake tasarrufi ya bi wato yake bin mu cikin abin da muka yi tasrifi muka sarrafa shi cikin dabaran mu alanna lahul hadida da mu mayar masa da karfe ya zamo kaman wato ƙasa haka zai na sarrafa shi da mu rausasa masa karfi wa man ittaba'a muradana wanda ya bi abin da muke so aradna ma yuridu mu ma da mu so abin da yake so duk wanda ya bi mur- iradan mu zamu bashi abin da yake so wa man taraka min ajlina wanda ya bar wani abu saboda mu wanda ya bar wani abu saboda mu a sai na hufakkon mazidi da mu bashi abin da yake nema fiye da almazid abin da yake nema na kare wanda ibnu taymiya yana da ire-iren waɗannan maganganun da yawa wanda ya kawo su cikin majmu'ul fatawa ga, ga wani labarin da ya zo da shi cikin majmu'ul fatawa wanda ibnu taymiya ne ya faɗi labarin Ah, yake tsammanin a a fejin da na faɗa mana shafi na 377 ibnu taymiya yake faɗi mutahaddisan yana ba da labari akan wani hadisul qudsi yace wa qad jaa fil athar ya zo cikin athar Allah yana cewa ya abdi ya kai bawa na ana aqulu li shay'in kun fayakun ina ce ma abu ya kasance sai abin ya kasance ini ya kai bawa na kabini aj'aluka taqulu li shay'in kun fayakun zan mayar da kai kai ma duk abin da kace ya kasance take abin da ya kasance ba tare da kaga wannan shine tasrifi cikin kun fayakun din dan mayar da kai duk abin da kace ya kasance take wannan abin zai kasance ya abdi ya kai bawana anal hayy ni ne rayayye allazi la yamut wanda baya mutuwa atiini kabini aj'aluka hayyan la tamutu kai ma zan mayar da kai rayayyen da ba za ka taba mutuwa ba in ji wa in ji ibnu taimiyya kaga wannan duk yana cikin abin da ake ce an ba waliyai na tasrifi ko an ba su na kun fai kunu ba ana nufin su ne suke da irada da kansu ko suke da kudura da kansu ba a cikin tasrifin Allah Allah ubangiji zai ba su tasrifi haka aka yi tabori da wani jahili a kwanakin baya wai yana magana wai ai ga shehu Ibrahim ne ya ba mu kansa makamin kun fai kunu karkasani bil ilmi wat tasrifi in qultu kunya kun bila taswifi jahilin da bai san lugatu shi'ir ba jahilin da bai san yaran waka ba bai san yaran sufaye ba bai ma san ma'anan bai ma san kalmomin larabci ba shine yake zuwa yana judgment akan maganan waɗanda ba su ilimi ne wanda duniya ta ba su ijaza a fannonin ilimi gaba ɗaya Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya sa mu cika da imani maulan mu shehi zahiru Allah ya kara mishi lafiya Allah ya kiyaye mana shi Amin.
Allah ya kara masa tsawon kwana Allah ya bashi abin da yake so cikin ƴaƴansa da muridansa da al'umman manzan Allah gaba daya Allah ya kara masa tsawon kwana Allah ya mana karshe mai kyau iyayenmu Allah ya ji kansu ƴan uwanmu Allah ya ji kansu danginmu Allah ya ji kansu mu ma Allah ji kanmu duk ran da zamu mutu Allah ya sa mu cika da kalmar shahada Fatiha da salatul Fatiha bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين